الله الرحمن الرحيم ولما جاءت رسلنا وضاق بهم زرعا وقال هذا يوم عصيب وجاءه قومه يقرؤون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء بناتي كن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تقتلوا في جيشي أليس منكم رجل رشيد قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حج وإنك لتعلم ما نريد قال لو النبي بكم قوة نواوي إلى ركن شديد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا وحبيبنا محمد رسول الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم إنا نسألك من الخير كله آجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله آجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وأمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وأمل اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة دائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك رضاك ورضا نبيك ورضا الأشواك ورضا الوالدين اللهم اجعل ما نحب فيما تحب اللهم اجعل في اختيارك اختيارنا ولا تجعل إلا إليك إدارنا يا ربنا يا خالق الأوان مهل بيننا وبين كل ظالم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يا حي يا قيوم يا عليم يا حكيم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت السميع العليم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إنا نسألك علما نافعا وفهما وعقلا وحكمة ونعوذ بك من علم لا ينفع برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين to alhamdulillah yau insha Allah za mu ci gaba da wannan karatu ne mai albarka wato karatun wannan littafi mai girma alkur'ani har yanzu dai muna cikin suratul hud inda a yau insha Allahu za mu tashi aya ta ɗari wato aya ta saba'in da bakwai ko a cikin wannan sura ta suratul hud a jiya muna ɗaya ga watan ramadan yau kuma muna biyu ga watan ramadan za mu tashi a wannan aya mai girma wanda Allah subhanahu wata'ala yake faɗa mana wato kissar mutanen annabi Lutu, duk da jiya mun ɗan fara yin bayani kaɗan daga cikin kistoshin da zuwan su waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala ya aiko wato mala'iku mala'ika Jibrilu da mala'ika Mika'ilu da mala'ika Israfilu za a halakar da mutanen annabi Lutu da cewa wato ba mai bayani dai wanda yake yalwatacce ba saboda wannan zazzabin da ke damuna da mura ko to Allah ubangiji ya kara mana lafiya alfarma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to shine Allah subhanahu wataala yake cewa jiya mun yi bayani abubuwan da ya kasance a lokacin da mala'iku suka zo wa annabi Ibrahim zantukan da suka yi tsakanin su wanda har ya kai mala'iku suke cewa annabi Ibrahim annabi Ibrahim ka kyale mu daga wato ka kyale wannan lamarin da Allah ya aiko mu kansa wannan lamarin da Allah ya aiko mu kansa ba da juyuwa bane wanda ka kyale mu kawai saboda shi Annabi Ibrahim eh mala'ikun nan in aiko su ne za su halakar da mutanen Annabi Lutu shi kuma Annabi Ibrahim sai yake ganin cewa ai akwai Annabi Lutu a ciki akwai mai imani a ciki wanda har Annabi Ibrahim sai da ya ce wa su waɗannan mala'iku shin wai idan akwai mutum ɗari uku a cikin alƙarya waɗanda duk mumure ne ɗari ukun nan sauran ne ba mumure ba za ku iya kashe su suka ce a'a Sannan suka ce, to idan akwai mutum ɗari biyu fa a ciki mumunai za ku iya ku ce za ku halakar da wannan alƙarye suka ce a'a. Sai suka ce, to idan akwai mutum wato ɗari biyu idan akwai mutum arba'in fa wanda su mumunai ne a cikin alƙarya. Za ka ce alƙarya kamar yanzu a ce nan Kano. Ita ce alƙarya. To nan gurin a ce misali akwai mutum arba'in daga ciki wanda suke mumunai. Shin za ku iya halakar da su suka ce a'a. ba za su yi halakar da su ba. Ya ce, To, idan akwai mutum goma sha biyu fa zuwa goma sha hudu, shin za ku iya halakar da su suka ce a Ya ce, To, idan akwai mumuni ɗaya fa, ku bani labari idan akwai mumuni guda ɗaya daga cikin alƙarya, shin za ku iya halakar da wani alƙarya suka ce a Sai annabi Ibrahim ya ce, To, ai, cikin alƙaryar akwai annabi Ludu, kaga shi annabi ne ba. Eh, akwai annabi Ludu. to shine sai suka ce ya Ibrahimu a arina ana haza eh innahu qad jaa amru rabbika wa innahum atihim azabun ghayr mardud yace ya kai wato sai suka ce ya kai Ibrahim ka kauda kanka daga wannan lamarin kawai ka kauda kanka domin wannan lamarin lamari ne na ubangijinka ya riga ya zo kuma azaba ce ta zo musu wadda wannan azabin ghayr mardud ba ba azaba ba ce ba a bar mayarwa ta riga ta zo ne. To shi ne bayan sun gama wannan magana da annabi Ibrahim ya faɗa musu haka, wato sai mala'iku suka faɗa musu, suka faɗa wa annabi Ibrahim cewa wannan abin fa da yake neman ya tare abin fa ba zai yiwu ba. Shi kenan sai suka tafi zuwa wajen annabi Lutu dama mun ce ɗan uwan annabi Ibrahim ne, kusan ma mu ce ɗan ɗako, tunda an ce mahaifin annabi Lutu wato kane ne ga annabi Ibrahim kane ne ga annabi Ibrahim to shine Allah subhanahu wataala yake cewa wala ma ja'at rusulana ludan fi adihim wa daqa bihim zar'a wa qala hadha yawmun asib wa ja'ahu qaumuhu yuhraquna ilayhi wa min qablu kanu ya'maluna sayyi'ati قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أدهار لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في بيتي أليس منكم رجل رشيد shike nan da suka je wa sai waɗannan manzanni suka je wa annabi ludu da suka tafi da annabi ludu ya ga waɗannan mutane waɗannan manzanni da Allah subhanahu wata'ala ya aiko su su ne mala'iku to si a bihim sai zuciyar shi ta damu da ganin su da yi wato sai ya shiga kunci ya shiga damuwa shine si'a sai ya shiga kunci bihim da sababin ganin waɗannan mala'iku sun je a gidan amma sun je ne dama da siffar mutum sun je ne da siffar mutane haka a haka suka tafi to shi kuma a lokacin annabi lulu bai san cewa su annabawa ba bai san cewa su annabawa ba bai sani ba to shi kuma abin da yasa zuciyar shi ta shiga kunci da su saboda idan al'ummar annabi lulu suka ga waɗannan bakin gasa sun zo maza ne kyawawa sun fi kowa kyau to za su taho ne wajen su za su hore wajen su zo su ringa aikata wannan aiki nasu su mutanen annabi ludu wato na luwaɗi kenan to shine annabi ludu sai abin ya dame shi abin ya dame shi a cikin zuciya ya shiga kunci da ya ga waɗannan baki kuma an ce bakin nashi dan haka sai ya shiga kunci eh shine wa daqa bihim zar'an wato kirjin shi nan zar'an aka ce zar'an ana nufin kirji saboda anan ne matakalar zuciya wato kirje shi sai ya shiga kunci da su ya shiga kunci da su saboda su mutane ne masu kyan fuska kuma ga shi baki ne suka shigo zuwa gare sa wa sai annabi ludi yace haza yawmun asib kai wannan rana rana ce mai tsanani a gare ni eh rana ce mai tsanani a gare shi asib waja'ahu qaumuhu yuhraquna ilayhi kaji ko sai mutanen suka wato sai mutanensa suka taho zuwa gare shi suna gaggawa eh suna gaggawa saboda me sun ga baki ai sun zo ga sunan kyawawa waɗanda ma ba taɓa ganin irin su ba sun taho sai suka yi gaggawa suna tahowa gidan annabi ludu wa min qablu kanu ya'maluna sayyi'ati dama kafin zuwan su kafin zuwan wannan din wato kafin zuwan su mala'ikun dama kanu ya'maluna sayyi'ati sun kance suna aikata mu wannan munanan ayyuka su mutane da bilibin sun gansu suna aikata munanan ayyuka kafin bakin su wato sun kasance suna luwaɗi ba abin da suke bukata sai su jima wato mazaje suna aikata luwaɗi da su suna aikata luwaɗi da su ƙala sai ya ce da su ya ƙauni ya ku mutane na ha'ula'i banati waɗannan ƴaƴaye na ne kunna adaharu lakum su ne mafi dacewa da ku wato su ne mafi tsarki a gare ku an gane ko shine shine wato shine mafi tsarki a gare ku fattaqullaha wala tukzuni wala tukzuni fi baiti ku ji tsoron Allah kar ku kunyata ni a cikin baki na ku ce za ku zo ku neme su da luwaɗi ku ji tsoron Allah kar ku kunyata ni mana alaysa minkum rajulun rashid shin wai babu wani wanda yake shirye daga cikin ku da zai ringa umartar ku da alkhairi yana hana ku da duk wani sharri idan kun zo aikata shi eh a cikin ku ba ku da wani babba daga cikin ku ba ku da shirye sai annabi Lut yake faɗa musu wannan magana to ita wannan aya wato lokacin da mutanen suka zo mutanen annabi Lut da suka ji bakin sun zo sai suke gaggawa suka taho shine wanda Allah ɗin ke cewa wa ja'ahu qaumuhu yuhuruna ilayhi sai mutane suka zo suna masu gaggawa zuwa ga gidan annabi Lutu. Dama za ku ce da ta yaya aka yi to suka san da su, da zuwan su. Dama ai kaga matar annabi Lutu. Ita dama wannan wadda ake ce mata wahila ko? Eh, wadda ake ce mata wahila. Dama ita tana daga cikin mutanen annabi Lutu waɗanda suka kafircewa Allah. tana daga cikin waɗanda su wato take goya musu baya suna yin wannan aiki na alfasha duk abin da suke suna yi suna goya musu baya don haka sai suka sai suka zo wani lokaci kafin zuwan waɗannan mala'ikun in ka ce yanzu in muka tafi ma yaya za mu gane baki sun zo ma inda shi annabi lokacin gidan shi gidan baki ne inda dai gida ne na manya gida ne na annabi an gane ko nan ne duk baki in suka zo nan suke yawan zuwa to shi kenan sai masu ta ce a'a kun san yadda za a yi idan kuka ga wato idan dare ya in dai har baki sun shigo da daddare to za ku gana kunna wuta in kuka gana kunna wuta wuta na ci bal bal bal bal bal to alamun baki ne kawai ku taho eh yace idan kuma da rana ne to zan kunna wuta amma wutar da zan kunna zan sanya mata zan sa ta zamo ita wannan wuce mai hayaki ce ba wai kama za ta yi ba wato za ta san hikimar da za ta ci sanya itacen da za su ci hayaki to idan da ranar da za ku hango hayaki daga nesa a cikin gidan yana tashi to idan kuka hango wannan hayakin na tashi a cikin gidan to baki ne suka zo hajiyar ta ce musu wato to shi kenan kuma lokacin da suka zo su waɗannan bayan Allah sai ta je ta kunna wuta wutar da take fitar da hayaki shi kenan hayaki ya ta fita ya ta fita yana fita ya sama sai sai suka hango suka ce to ai ga abin nema can wasu zo ga abin nema can sun zo shikenan suka kamo hanya suka tafi suka tafi suka zo gidan annabi ludi to da suka zo gidan shine sai annabi ludi yake cewa wato annabi ludi yake cewa kar ku kunyata ni mana a cikin baki na ya ku waɗannan mutane kar ku kunyata ni haula ibarati yace ga ƴaƴaye na nan gurin kunna adharu lakum sune mafi tsarki da ku wato kamar ka ce ne su mafi dacewa da ku su ya kamata ku je ku aura ba wai ƴan uwanku maza ba su za ku zo mu ba nan da yake banaci din nan wasu malamai suna cewa shi annabi ludu Allah bai bashi ƴaƴa maza ba ƴaƴa mata ne gaba ɗaya Allah ya bashi to shi da yake cewa su zo su auri waɗannan kamar yadda Maulana Shehu Ibrahim Allah ya ƙara masa yadda yake faɗa a cikin tafsirin sa siriyatul tafsir ya ce annabi ludu ba shi da ƴaƴa maza mafi yawancin su gaba ɗayan su ƴaƴa mata ne to shi ne sai ke cewa ku zo ga ƴaƴa ga ƴaƴa na mana mata ku zo ku bado sadaki kawai a ɗaura muku aure da su ya ba ku to shi ne kuma sai ce wasu malamin kuma sun fassara wannan barashi din da cewa ai su annabawa ƴaƴan al'ummar su gaba ɗaya ƴaƴan su ne an gane ƴaƴan al'ummar su gaba ɗaya ƴaƴan su ne kamar yadda malamai da yawa sun faɗa wannan kaga a cikin tafsirin Maulana Shehu Ibrahim shi ma ka wannan a cikin tafsirin wannan Ibn Kasir shi ma ya kawo wannan a cikin wannan tafsirin guri ma wannan gumi Dr. Abubakar gumi shi ma ya kawo wannan gaba ɗayan su duk sun yi wannan bayanin akan cewa kowane gaba ɗaya malamai manya sun ittifaki da cewa malamai sun ce in je mutum annabi ne to a cikin al'ummarsa to duk sauran duk jama'ar su al'ummai matan kamar ‘ya'yansa ne yawa kamar ‘ya'yansa ne yana kiran su da ‘ya'yansa kamar yanzu yadda za ga ai da yawa za ga shehunai ma yanzu haka waɗanda suke ɗaukar koyi da irin annabawan waɗanda suka cika malamai da suka kuma su kalifantakar annabawan da suka shuɗe za ga yanzu idan akwai almajiransu ko kuma duk waɗanda suke karkashin su za ga ko aure za a yi shi za a zo a ba shawara a ce mishi to ga wani yana neman wance yaya a bashi ko ba za a bashi ba kar kenan kawai an miƙa mai ragame gaba ɗaya to shi ma haka nan ai wannan abin ya taho ne asali tun zamanin annabawa to shi ne zan sai ke cewa banaki ai ga 'ya'yan al'umma ta nan gurin ga 'ya'yan al'umma ta nan idan idan kuna so ku kawo sadaki kawai a aura muku su su ne mafi tsarki a gare ku ku ji tsoron Allah kar ku kunyata na a cikin baki na eh alaysa minkum alaysa minkum rajulun rashid shin wai babu wani mutum daga cikin ku wanda yake shiryayye mai umarni da kyakkyawan aiki mai hani daga daga mummunan aiki ne qalu sai suka ce da shi na'am
qalu laqad alimta ma lana fi banatika min haqqi وإنك لتعلم ما نريد قال لو أن لي بكم قوة نواوي إلى ركن شديد قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليه فاشرد بأهلك بشيء من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موئدهم الصبح أليس الصبح بقريب نعم sai Allah subhanahu wa ta'ala ce qalu laqad alimta ma lana fi banatika min haqqin wa innaka la ta'lamu ma nurid qala law anna li bikum quwwata نواوي إلى ركن شديد قالوا يا لود إن رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بكدء من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موئدهم الصبح أليس الصبح بقريب bayan annabi ludu ya faɗa musu wannan magana kalu sai suka ce da shi laqad alimta ma lana fi banatika min haqqin ai ka sani cewa ka sani ya kai annabi ludi malana min haqqin ba mu da wata bukata ci bana tuka a cikin ƴaƴayenka mu ba mu da wannan bukate ba shine aikin mu ba wa innaka la ta'lamu ma nuri kai ka san abin da muke nufi na cewa mu aikin mu muna zo wa ƴan uwan mu ne wannan shine aikin mu in ji su kenan suke cewa annabi ludi qala sai annabi ludi yace law anna li bikum quwwatan da a ce ina da karfi ina da wani irin ƙarfi game da ku, au awi ila rukunin shadid, ko kuma ina da goyon baya ila rukunin shadid zuwa wani dangi wanda yake mai ƙarfin gaske, eh zuwa wasu dangi saboda an ce shi annabi Lutun a wannan lokacin ba shi da dangi shi, annabi yana ba shi da wasu dangi sosai, sun fi shi yawa. To shi ne ke cewa au awi ila rukunin, ko kuma ina da goyon baya awi din nan kamar kamar ka ce ne kamar na daga awa ne ka taro kai zuwa ga wani abu to kamar ya ce au awi ko kuma ina da waɗanda zan taro kai zuwa ga zuwa ga wasu dangi masu ƙarfi shine rukunin din nan kamar dangi haka eh masu ƙarfin gaske shine ce lau annali bikum quwwatan da a ce ina da ƙarfi game da ku au awi ila rukunin ko kuma ina da goyon baya zuwa wasu dangi masu ƙarfi. Yake to da sai na riƙe ku, na kama ku, akan wannan na wato na ci maku dukkan abin da kuke nema ku yi, sai na ci maku mutunci a kai. Ya dai masa faɗa sosai, ya nuna musu ɓacin rai a wannan lokaci, ya nuna musu ɓacin rai. Kalu sai suka ce ya ludu ya kai ludu, illa rusul rabbika wato wannan magana su mala'iku ne yayin da mala'ikun suka ga haka suna ta yi wato shi wannan eh, annabi ludu abin ya dane shi na cewa ga sunan duk sun ta taho ga sunan sun ta taru fa a kowace gidan shiga mala'iku nan sun zo a siffan mutane suna ta shi kuma annabi ludu yana ta musu magana dan Allah ku yi hakuri mana yana nuna musu ga ƴaƴaye na nan ku aure su mana eh suka nuna ai su ba nan suke bukata ba ai abin da suke yi kan dama kuma shi kawai suka gani kuma ba isa a hana su akan wannan ba annabi ludu ya shiga yanayi annabi ludu ya rasa yadda zai yi shine har yake cewa ina ma yana da wani ƙarfi ina ma yana da wasu dangi da zai taro kai zuwa gare su su haɗa kai su yaƙe su su ci musu mutunci su kore su daga garin annabi ludu yana wannan magana to nan ne fa da mala'iku suka ga haka sai suka ce annabi ludu kwantar da hankalinka mana kwantar da hankalinka shi ne kalu ya lude ya ce ya kai ludu inna rusulu rabbika mu manzannin ubangijin ka ne mu ba wai mutane bane ba a manzanni ne da Allah ya aiko mu lan yaslu ilayka ba za su taba saduwa zuwa gari kamar waɗannan mutanen da suka zo yanzu sun zo aiko wato kana tsoron su zo wajen mu ko ko kuma su zo su taba ka ma wani abu dan ka hana son su ba su isa ma su zo wajen ka ba kale su kawai eh shine lan yaslu ilayka ba za su sadu zuwa gari ka ba ai bisu'in da wani mummunan abu fa asri bi ahlika bi kidin min al-layl yanzu dai kawai abinda zamu ce ma ya kai annabi dudu ji su waɗannan mala'iku suka ce ka tafi da kai da ahalinka da kida in min al-layl wani bangare da daddare wato ku tafi ku fita ba tare da kowa ya sani ba ku fita kawai in dare yayi ka tafi da ahalinka da waɗanda suka yi imani da kai gaba ɗaya ku fita ku tafi eh shine rike da in minan ne wata wato wani ba'ifa wani bangare daga dara ku tafi ma'ana kaman san irin da dare in dare yayi wajen irin sirrin daren nan sai suka tashi suka fita wala yaltasit minkum ahad sannan idan kuka tafi kada mutum daya daga cikin ku ya waiwayo in kuna tafiya din ko kun ji tsawa ko kun ji wani ihu ko kun ji wani kuka duk abin da kuka ji kar ku waiwayo kawai ku ci tafiya ku eh illa mura'atuka sai dai matarka ita ce kawai ba za ka tafi da ita ba ita ce wahila din nan ita wannan ba za ka tafi da ita ba saboda ni innahu musibuha ma asabahum sai shi nan da lamarin musibuha musibuha shi ma abin da ya same su su ita ma zai same ta abin da ya same su ita ma zai same ta ne dan kwanda haka ban da ita sai sa aka ce kau wato suka fita tsakiyar dare dan da dare da tafiya can da daddare ke suka fita wajen sulusun dare din nan suka fita wasu malamin tafsiri suna cewa sun fita hada matai sun tafi tare amma da suka tafi suna tsakar tafiya suna tsakar tafiya wato sun suka ji karan nan ta zo wanda za a halakar da mutanen gaba daya daga dutse ya daga tunda can wajen asuba ne sun tafi zuwa sulusun dare suna tafiya kafin su yi nisa asuba har ta zo daidai wajen asuba to a lokacin suka ji wannan ƙara su kuma sauran mutanen duk ba su fito ba wato sai ita wato su sauran mutanen kai mutanen annabi lu'u duk ba su waiwayo ba sai ita mata shi kawai sai ta waiwayo wato idan aka bin maganar wasu malaman da suke cewa ta bi kenan da ta bi din shine da ta waiwayo shine sai aka samu wani dutse wani dutse daga can da aka ta waiwayo sai aka samu wani dutse sai aka jeho shi yake ki yana zuwa kawai ya mangare ta nan take kenan ya fice ta kawai ta mutu a nan gurin suka tafi suka mata wasu kuma suna cewa a ba ta tafi ba tana cikin gidan ta ce ita ba za ta tafi ba dama Allah ya tsaya mata dama Allah ya hukunta cewa ba ita za a je ba dama ita wannan musibe za ta same ta lokacin da annabi zai ce zo mu tafi ta ce a bari zan danyi wani abu zan giske mu eh a shi dama Allah ya riga dama ya rubuta ne ba da su ba ba da ita ba kai to amma wasu malaman suna cewa ta tafi din taji sai ta tafi taji da ta budin sai ta waiwayo shikenan ita kuma sai aka aka samu dutse aka jefe ta da shi shikenan aka mangare ta mutu eh to shine yace ka tafi da ahalinka a wani yanki da dare idan ka tafi kada wanda ya waiwaya daga cikin su shikenan ita kuma sai ta waiwaya sai aka mangare ta inna mau'iduhum subhu to a da alƙawarin su eh alƙawarin nan alƙawarinsu da aka yi na cewa za a azabtar da su lokacin asuba ne zai tabbata dan aka ka tafi da daddare in ji mala'ikun nan suke faɗa mashi lokacin asuba ne to a lokacin da mala'iku suka faɗi wannan magana sai annabi Lut yake cewa kai lokacin asuba ce yi yace ai uridu a ajalu min zalika ni zan samu nema ina nufin ma mafi gaggawar daga haka kafin ma asuba din ta zo ma kawai a halakar da su eh kawai a halakar da su sai mala'iku suka ce alaysa subhu bi qarib ai asuban ma kusa ce eh shi ne alaysa alaysa subhu bi qarib shin yanzu asuban ba kusa ce ba ai asuban ma kusa ce kai hakuri ya kai annabi Lut kawai shi ne annabi Lut kuma ya hakuri shine falama jaa amruna nam فلما جاء أمرنا جعلنا آليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل nam منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد
فلما جاء أمرنا جعلنا آليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa falama ja'a amruna yayin da halakar da su ta zo wato yayin da lamarinmu na halakar da su ya zo a lokacin to ja'alna aliyaha satilaha sai muka sanya ita wannan alƙarye aliyaha samanta sai zamo shi ne ƙasa an gane samanta sai zamo shi ne ƙasan misali kamar kamar misali gida ne a ɗaga shi saman da da yake kallon sama ko sai a ɗaga shi sai a kifa shi to haka aka yi ma alƙarye gaba ɗayan su. bayan sun tafi daidai wajen sallah asuba da nan sai aka ɗaga alƙarye gaba ɗaya aka ɗaga ta aka sa mala'ika jibrilu mala'ika jibrilu shi kadai aka sa dama su uku ne suka ji mala'ika jibrilu mala'ika mika'ilu mala'ika israfilu wasu malaman kuma suna cewa su tara ne wasu malaman suna cewa su goma sha biyu ne amma mafi mashahurin zance shi ne su uku nan ne to mala'ika jibrilu shi aka sa ya ɓaɓɓako kafa gaba ɗaya na alƙarye ya ɗaga ta da ya ɗaga ta kawai sai ya kife ta an gane eh da ya kife ta shine ita wannan mata lokacin da ta fi da ta zo wannan ƙarai na kifewa shine tawayewayo ya ka samu dutse aka wurga mata ana wurga mata na dutsen sai ya ɓangare ta ta ma san ta mutu lai to shine wato falama ja amruna ja anna aliha satila yayin da lamarin mu ya zo masu shikenan sai aka sanya saman ita wannan alƙarya ta zamo ita ce kasanta wa amdanna alaiha hijaratan min sijil bayan fa an juyar da ita din nan sai muka yi mata ruwan duwatsu ruwan duwatsu muka yi mata kuma min sijil wanda wannan ru- wannan ruwan duwatsun na daga yumɓu ne da fakke na wutar jahannama an gane ko Eh, duwatsu ne na wutar jahannama da fakku da fakku sai da aka dafa su bayan an dafa su suka zama manduje wato turarri ai ya zama musa taji'un da aka wullo musu duwatsun nan duwatsun nan suka taho wasu na jin wasu wasu na jin wasu yadda ka san ruwan sama din dan dai suna tahowa yadda ka san yad- yadda kuka ga ruwan sama na zuba haka nan duwatsun nan ke tahowa daga wannan sai wannan daga wannan sai wannan kowane dutse kuma ya zama musawwamatan yana da alama ta duk wanda zai kashi duk kowane dutse akwai sunan wanda zai je mawa kowane dutse akwai sunan wanda zai je mawa yadda kuka san dai yadda aka yi wa ashabul fil kullum su ma haka aka yi musu ko a sahabin shi waɗanda suka je za su rushe wannan za su rushe ka'aba a shekarar da aka haifi manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam su ma suka je abra haka ake ce mai ko shine shugaban su shine ya je ya samu jiwa katuwa tare da jama'arsa suka tafi za su je su rushe ka'aba da suka je makka suka suka zauna a a gefen gari ba su shiga cikin garin ba sai da suka tsaya nan suka ta taruwa suka ta taruwa suka ta taruwa suka yawaita suka suka aje makamai suka shirya sannan sai suka ce to mu shiga a nan ne suka shiga suka doki ita wannan giwa sai da suna tunanin giwa ce za ta iya rushe wannan ka'abe saboda lokacin babu irin wannan irin wannan motocin manya manya din nan da sauransu a giwa din ita ce duk abin da ta nufa za ta iya rushe shi sai shi ne suka tafi suka je su ma suka tsaya da niyyar za su roƙe idan aka tafi da giwan nan za ta je gindin ka'aba sai ta sai ta ta turje ta tsaya su yi su yi su yi su yi giwan nan take tafiya sai sun karkata ta sun sun juya da ita kuma sai su ga tana gudu tana gaggawa sai su a to kawai ai kwana da ita zuwa ga ka'aba kuma idan aka kwana da ita zuwa ga ka'aba kuma da an zo kuma sai ta sirri abin da sai ta yi kenan a ƙarshe ya Allah ya masu sai Allah subhanahu wata'ala ya ce alam tara kai ba fa'ala rabbuka bi ashabil fi alam yaj'al kaidahum fi fadlin eh shin yanzu ba mu sanya kafircin su ba ba mu sanya makircin su ba da suka shirya suka haɗa wannan makircin ya zamo wato ya zamo tagallin ya zamo fatatti makircin nasu bai yi wani tarana ba bai yi wani tasiri ba shi ne annabi jalla kenan shi sanin wa arsala alaihim tayra nabaji sai muka turo musu da tsuntsaye gurub gurub wato muka turo musu da tsuntsaye jama'a jama'a jama'a jama'a tsuntsayen nan kawai suka nufo su warta yin tsarin mababil tarmihin bihi jaratun misiji tarmihin sai muka jete su bihim jaratun misiji wato muka jete su da duwatsu misiji kaga irin wannan kenan daga duwatsu wanda idan aka ci misiji shine yunkun da aka dafa shi a cikin wannan da aka dafa shi a cikin wuta kamar yanzu biredi idan za a sanya shi a cikin wuta ba za ku ga an sanya shi a cikin wani dan koko koko ba a lokacin da aka sanya shi ai za a gashi danye ne haka to amma idan aka fito da shi ai kaga ya kone ya daskare ko to haka nan shi kuma shi ba dutsen irin danyen dutse ne sai aka sanya shi a cikin wutar jahannama yadda ku yadda ku yadda ku a ƙarshe ma sai kuma wutar gaba ɗaya to kowane dutse sai a sanya mai alama a ce wajen wane za ka je kuma duk wanda aka sanya shi wajen wane zai je to baya kuskure saboda aikin Allah ne kowane an mai ilhama dutsen an mai ilhama wuce an mata ilhama tafiyar ma an mata ilhama kowane an nuna masa wajen da zai to haka aka yi wato bayan an kifar da saman sai kuma aka biyo su da duwatsu na cikin wutar jahannama shi ne ne sije wanda yake mandudin wato shi wannan duwatsun wani na bin wani wani na bin wani a haka suke tafiya musawwa mata masu alama inda rabbika daga wajen ubangijinka wa ma hiya min zalimin bi ba'id yace wa ma hiya shi fa wannan garin da muke maka bayani wannan alƙayyar da muke maka bayani ya rasulullahi yace wa ma bi ba'idin ba ne ta take ba eh ba ne ta take ba min zalimina daga waɗannan azalimin su ne kafiran makka su ma haba kusa ba ne ta take ba ma'ana ka gana ana musu ishara ana musu nuni cewa su kiyaye fa abin zai iya kasancewa a kansu wannan kisar da ake ba su labari abin fa ba ne sai ya kasance ba kusa da su ne tunda daga nan ne maka zuwa sham ba wai nesa bane ba dan haka in za su yi hankali su yi hankali in za su bi manzo Allah su bi shi in za su riƙe abin da aka zo musu da shi su riƙa amma wannan alƙarya da wannan abin ya kasance da kuka ji ana baku wannan labari to wa ma hiya bi ba'ida ita ba nesa bace ba mina zalimina daga azzalimai na cikin garin masakan nan da suke da zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da suke cutar da manzon Allah na'am wa ila madayana
وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين.
الله سبحانه وتعالى وإلى مدينة أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من الله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين نعم to wannan mun gama da maganar annabi Lut yanzu kuma za mu shiga Allah subhanahu wata'ala zai ba mu labari game da annabi Shu'aib a lokacin da ya aiko shi shi ma zuwa ga jama'ansa wanda jama'ansa su ne ake kira da Madayana ita Madayana kabila ce kabila ce ta wannan madina din eh ba gari bane ko kuma abin a kabila ce gaba ɗayanta abin da yasa aka ce mata madina ainihin wanda ya kirkiri garin wanda ya kirkiri garin shugaban kabila sunan shi madayani eh sunan shi madayani bin ibrahim sunan baban shi ibrahim ma to kabilar da ta fita daga gare shi din ita ce sai a ce mata madayana eh sunan ta Madina ita kabila shi kuma ainihin kakansu shine ake kira da Madayani bin Ibrahim shi kuma wannan Madayani din shine kakan Annabi Shu'aibu na na wajen uku ma kakan Annabi Shu'aibu na biyu kakan Annabi Shu'aibu na biyu saboda shi Annabi Shu'aibu Annabi Shu'aibu dan Mika'ilu Mika'ilu dan wannan ko Yashjaru eh Yashjaru kaga Yashjaru shine kakan Annabi Annabi Shu'aibu kenan ko to shi kuma Yashjaru dan dan Madina din dan dan Madina kaga Madina shi kaka ne na biyu kenan ko kaka ne na biyu to shi ne to shi Annabi Shu'aibu shi jika ne ga shi wannan Madiyani Madiyani shi kuma kabi wato shi ne shugaban wato shi ne uban shi wannan wannan kabila da ake kiran ta Madiyana wanda annabi Shu'aibu ya fito daga cikin wannan ƙasar to shi ne ke cewa wa arsalna ai wa arsalna mun aiko ila Madiyana zuwa Madiyana Shu'aiban akahum Shu'aiban dan uwansu shine annabi Shu'aibu dan uwansu annabi Shu'aibu wannan badali ne aka yi akahum Shu'aiban dan uwansu Shu'aiban wato annabi Shu'aibu wanda shine aka aiko zuwa ga su waɗannan mutane Madiyana qala to da aka aiko su sai yaya sai yake fada ya qaumi ibdullah amalakum min allahin gayri shi ma da yaje wajen su sai ya tara su yake fada musu yake ce musu ya ku mutane ku bauta wa Allah malakun min ilahin gairuhu ba ku da wani ubangiji in ba shi ba wato wannan Allah shine abin bautawa da gaskiya wanda ya halice mu yayi ka yayi ni yayi duk jama'an da ke nan yayi sama yayi ƙasa ya ba mu dama muke rayuwa muke ci muke sha to wannan ubangiji shine ba abin bauta da gaskiya sai shi dan haka ku bauta mashi shi kadai kuma wannan ubangijin da ya aiko ni ya aiko ni da cewa wala tanqusul mikyal wal mizan kar ku ringa tauye mudu wal mizan da kuma ma'auni wato mudu da ma'auni aka ce ma'auni shine kwanan awo an gane ko ma'auni shine kwanan awo aka ce mikyal shi kuma mizan wato shine ma'auni na nauyi wanda ake aunawa na nauyi eh wanda ake aunawa na nauyi shine mizan kamar su kedi kenan shine mizan to ku daina tauyewa ku daina tauye wannan Allah subhanahu wata'ala ya hana saboda ba wato akwai akwai wata babban musiba da bala'i a cikin tauyewar kwanan awo wanda wannan yana sanya gari ma ko duniya ma gaba daya ta shiga cikin wani yanayi kaga tauye au tauye au yana da matukar yana da matukar musiba sai da Allah subhanahu wata'ala ya kiyaye mu kuma yanzu zaka ga ya zama ruwan dare mutane sai ga suna rage awo za su je su auno da yawa amma in suka zo wajen su ringa yin awon awon ba wani ba wani mai kyau ba kamar yadda suka auno sai sa Allah subhanahu wataala wato zaka je na faɗa wailul lil mutaffifin ko allazina idza qtalu ala nasi yastawfun narkon azaba ya tabbata ga masu awo su ne waɗanda wato idan za su auno hatsinsu ga mutane in za su je su auno sai su ringa cikawa sosai su ringa sawa a cika musu sosai in za su auna su ne in za su auna sai su ringa cikawa sosai za a gama sun sanya babban kwano za su auna da shi wa idza kaluhum aw wazanuhum yakhsirun ko idan kuma za su auna ma wasu ko kuma za a auna ko kuma za su auna musu awo na sikeri sai su ringa tauye mu da sai su ringa tauye shi wato za ka ga yanzu hikimar da suke yi wanda suke ta banza idan aka ji aka auno da babban kwano da babban kwano sai su zo akwai wani kwanon da bai yi da kai shi ba sai su ringa aure shi ko kuma in ma bai yi da kai shi ba ko kuma in irin wancan ne sai su lotso shi sai ya yi sama an gane su buga shi su buga shi sai su lotsa shi sai ya yi sama idan idan sun auna ba zai kai zurfin wancan wanda suka auno a wajen shi ba haka suna wannan imta wato suna wannan ha'incin masu auto shi yasa sai an kiyaye in dai kana son ka samu albarkar abu wato ka zamo cewa idan aka auna maka da wankin babban kwana to ka samu babban kwano daidai irin shi zaka auna mana ka auna masa kar ka ce zaka auna mashi da wanda yake koma bayan wannan yasa za ka ga yanzu da yawa da yan kasuwa din ana sanya shugaban kasuwa in ya ga kwanan awo bai kai ba kawai sai dai fashe shi in ma buhu ne shi ma ga buhun da aka saba ana sawa kila mai ɗaukar ɗari ɗari ne wani ya ringa ɗauko mai ɗaukar tamanin sai ya zuba a ciki sai ringa saida shi daidai da wanda yake ɗaukar ɗari kaga wannan duk ha'inci ne to shi ma shugaban ɗan kasuwa idan ya gani kawai dama irin wannan barke shi kawai zai ya sa wuƙa kawai ya tsaga shi biyu hatsin ma ya zube a ƙasa in ya ji ya samu wani buhu sai ya zo ya kwashi tunda mai tunda ai ha'inci ne ake yi ha'inci ne ake yi to shi yasa ba a so Allah ya haramta wannan to su kuma a zamanin annabi shu'aibu mutanensa ba abin da suke sai wannan abu sai su ringa zuwa suna aunowa in suka auno da yawa sai su ringa sanya dan mudu karami sai su auna wa mutane da shi to shine Allah subhanahu wataala ya aiko annabi Shu'aib yace ku bauta wa Allah bayan ku bauta wa Allah shari'ai ta far ta farko shine wala tanqusul mikyan wal mizana kar ku ringa tauyewar wato mudu wal mizana da kuma mizani inni arakum bi khair lalle ni ina ganin ku tare da ni'ima ina ganin ku tare da alkai da wannan ya wadatar da ku da ake za ku rage ya wadatar da ku ba wurin ku wannan ma in kuka ya ishe ku za ku samu albarka ba wai sai ko rage ma'auni ba ba sai ko dinga rage ma'auni ba a ina ganin ku tare da alkai wannan jikai da dinnan ai ma khairin ne inni arakum ma khairin ni ina tare ni ina ganin ku tare da alkai kuna da ni'ima wato kuna da arzikin da kun wadatu ba wai sai kun je kuna rage wannan ma'aunin ba wai ni akafa alaikum azabi yawmul muhit ina ji muku tsoron wato azaba rana wacce ke mai wato ina ji muku tsoron azaba rana mai kawanya ko wanda za ta kewaye ku gaba ɗaya ba da ba dama ku kuce ko kuce za ku tsere to ina ji muku tsoron wannan ranar dan haka wa ya kauni ya ku mutane au fil misyan wal mizan ku cika mudu kuma ku cika ma'auni bil qisti da adalci wala tabtasu nas ashiya'ahum kar ku rage wa mutane ashiya'ahum dukiyoyinsu kar ku ringa rage musu wannan dukiyoyin nasu yawa wannan an yi tauhidi ne an faɗa guda wato an faɗa har wajen guda uku domin a ƙarfafa mutane su gane cewa abin ba na wasa bane wala tanqasul wala tanqusul mikyal wal mizan wa ya qawmi awful mikyal wal mizan wala tabkasun nafa ashiya'ahum gaba ɗayan su wannan kun gani guda uku ne umarni ne guda uku wanda kuma duk yana nuni akan cewa kar dai a rage ma'auni din nan a kiyaye kar a ringa tauye mudu wala ta asocinar da mumsirin kar ku ringa banna a cikin ƙasa mubsirina kuna masu zurfafawa a cikin banna wannan ta asau banna mubsirina shi shi ma banna yake nufi sai shi ma banna yake nufi dan haka mubsirina din nan tafsiri ne na wannan na farkon na wala ta asau din nan wala ta asau fil ardi mubsidin kar ku yi banna a cikin doron ƙasa mubsirina kuna masu banna wanda bai dace ba na'am baqiyatullahi baqiyatullahi kayfa yakun إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ قالوا يا شعيب الصلواتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت لحليم رشيد بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ قالوا يا شعيب أصلواتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما إلى ما نحاكم عنه in uridu illa al-islah masada'atun wa ma tawfiqi illa billah alayhi tawakkaltu ilayhi unib Allah subhanahu wata'ala yake cewa baqiyatul lahi khairul lakum wato baqiyatul lahi arzikin Allah subhanahu wata'ala da yayi a gare ku bayan kun cika mudu da sikeli to arzikin Allah da yayi saura a gare ku khairul lakum shi yake a gare ku daga ku ce za ku rage wani ma'auni idan kuka cika wato ma'auninku abin da Allah ya ba ku na riba wannan shi ta a gare ku ku cika din idan ka ce za ku rage misali kun auno ɗari sai kuke ɗan rage mudu kuke ɗan rage mudu sai ya zama za ku samu wato za ku samu da idan ba ku rage ba daidai wadida za ku samu riba kamar da ta kai ta naira dubu biyar to amma in kuna ragewa za ku samu riba ta dubu goma kaga an zamo an samu riba kenan ko eh shine wanda Allah ya haramta to idan kuka cika mudu lafiya lau sai ya zama kun samu riba da ta kai naira ma dubu hudu a kaddara dubu hudu to wannan shine arzikin Allah da ya maku to wannan shi yasa alkhairi gare ku da wannan dubu goma din wani sharri ce wadan ba komai bace ba za ta zo ta tsare za ta zama kuma idan kuka kuma babu wata albarka a tare da ku da ita shi yasa wannan arzikin Allah shine baqiyatul lahi din nan arzikin Allah da yayi da yayi muku bayan kun cika ma'auni khairu lakum shi yake a gare ku in kuntum mu'minina in kun kasance kun yi imani wa ma ana alaikum bi hafiz ni dai ba mai kiyayewa bane ba a gare ku zan ce zan yi muku sakayya a'a ni dai an aiko ku ne kawai an aiko ni ne in muku gargadi Allah subhanahu wa ta'ala shine raqib wanda zai kiyaye kuma yana yi muku gargadi kuma zai kiyaye muku dukkan aikin ku zai muku sakamako a kansa eh zai muku sakamako a kansa qalu sai suka faɗa wato qalu sai suka faɗa ga shi annabi shu'aibu saboda izgilanci da shi sai to ya shu'aibu asala wa tuka tamuruka an natruka ma ya abudu aba'una awan nafa'ala fi amwalina ma nasha'u innaka la antal alimur rashid kace ya shu'aibu ya kai shu'aibu shin wai sallolin da kake yi sallolin da kake yi da ibadun da kake yi gaba daya shin wai su ne suke umarta ka da cewa ka faɗa mana mu bar abin da muke bauta mawa mu bar abin wata kaje sallolin da annabi shu'aibu yake yi da ibadar da yake wa Allah wai su ne suke umarta sa ya faɗa mana ya faɗa musu cewa su daina bautawa abin da suke bauta mawa na iyayensu da suke bauta mawa a baya? Ko ko yaya? Ka ji su ana gaba su suna yamma. Su da aka ce su bauta wa Allah, ku bi Allah. Abin da aka faɗa musu kenan, ko? Wa ila mada yana akawun shu'aiba. Qali ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayru. Abin da aka ce musu kenan, wanda suke cewa kuma sallolin ne suke su suke umartar su su suke umarta shi da ya zo ya faɗa musu cewa su daina yi. To sai suka faɗa musu haka. Awon na fa'ala fi amwali na mashi ma na shawu. Ko ko sallolin da kake yi su suke umarta ka ka faɗa mana cewa wai mu daina aikata abin da muke so a cikin dukiyoyinmu. Abin da suke so, wato abin da suke so cikin dukiyoyin shi ne suna yin wannan rayyadin nan. Saboda annabi wato annabi Shu'aibu ya ce masu wala tanqusul mikyala wal mizan ko kuma ya ce wa ya qauma awful mikyala wal mizan wala tabkasun nasa ashya'ahum kaga duk wannan umarni ne ya ba su abinda Allah ya aiko shi na cewa su je na rage wa mutane mutu su su je na rage musu wato su je ne musu riba suna zalunta su suna ha'intar su a cikin dukiyoyinsu shine yake cewa a to ai sallolin da annabi Shu'aibu ke yi wai su ne suke ba annabi Shu'aibu umarni ya zo ya hana su su yi tasarrufi a cikin dukiyoyinsu yadda suke so. Eh, innaka la anta al-halimur rashid ka sani fa kai mun sani cewa kai mai hakuri ne kuma mai shiryarwa ne wannan duk suna faɗa ne a gare shi saboda izgilanci suna faɗa ne saboda izgilanci a gare shi eh na bukala sai ya ce da su
قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطاع وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما نحاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي لكن لن يكفيكم in tashi wa ya komu din. Allah subhanahu wata'ala yake cewa kala ya kaumi ya ku mutane ara aikin in kuntu ala bayyinatin shin yanzu kuna gani idan na kasance ala bayyinatin abu sa hujja mabayyaniya min rabi daga ubangiji na warzaqani min rizqan hasana ya arzika ni daga gare shi arziki wanda yake na halal shine hasna ya arzika ni daga gare shi arziki na halal wa ma uridu an ukalifakum ni fa bana nufin na saba muku ina nufin na saba muku ba wani nake nufi ba eh wa azhabu ila ma nahakum anhu na tafi zuwa abinda muka hane ku zuwa gare shi in uridu illa al-islah ni dai ina nufin kawai ne muku gyara ne da adalci na gyara muku na faɗa muku abinda Allah subhanahu wata'ala ya aiko ni akan sa masa dace iya bakin gwargwado na wa ma tawfiqi illa billah alayhi tawakkaltu wa ilayhi unibu ba ni da wani iko sai ga Allah subhanahu wata'ala ba ni da wani dacewa sai ga Allah subhanahu wata'ala alaihi tawakkaltu wa ilayhi unib ga Allah na dogara kuma zuwa gare shi zan koma duk wani lamari na gaba daya zuwa gare shi zan koma dan kwanda haka ku sani cewa ni wai ba wai ina umarta ku bane ba da abin da yake na san raina a'a ba shi bane ba nake umarta ku da shi abin da Allah ya aiko ni da shi abin da Allah ya ce na faɗa muku shine nake faɗa muku abin da ya ce na faɗa muku shine nake faɗa muku dan haka ba wai ina neman wai na saba muku daga abin da kuke nufi ba a'a ko kuma na kasuwancin ku ina faɗa muku abin da zai gyara muku kasuwancin ku ne ya zama shi ne mafi alkhairi a kai. Yawwa shi ne wa ma da an ukalifa kun ni bana nufin da cewa zan saba muku. Ila ma na hakum anhu zuwa abin da ya hane ku daga gare shi. In uridu illa islam ba abin da nake nufi sai dai gyara a gare ku na cewa ku yi adalci a tsakaninku a cikin kasuwancin ku. Matsala su iya bakin gwargwado. Wa ma tawfiqi illa billah babu ba ni da wani iko a bisa hakan na daga biyayya illa billahi sai ga Allah subhanahu wataala alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib a gare shi na dogara kuma zuwa gare shi ne zan koma shi yasa mutum in dai Allah subhanahu wataala ya sa kana daga cikin wanda za ka isar da sako na ubangiji Allah subhanahu wataala ko kuma sakon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to sai ka yi hakuri da jahilcin jahilai sai ka yi hakuri da izgilancin masu izgilanci sannan kuma dole ne sai dole ne sai hakan ya faru dole ne babu makawa sai hakan ya faru to idan hakan ya faru sai ka nuna musu a'a wato kai dai sako ne kawai kake isarwa abin da aka aiko ka ne kake isarwa ba wai son zuciyar ka bane ba kuma kai ma ka kiyaye ka faɗa abin da yake na gaskiya kar ka faɗa abin da ke sabanin haka in ka faɗa abin da ke sabanin haka ka ha'inci kanka ka cuci kanka kuma gobe kiyama Allah ya kama ka da laifi saboda ba haka ya aiko da shi ba yawa ba haka ba haka Allah ya aiko da shi ba ba ƙari ba son zuciya abin da ka gani ka faɗa abin da ba gani ba kar ka faɗa kar ka kirkiro ka ce a wai ai ni a nufi na kaza wannan ba shi bane ba yayin ka faɗa abin da yake maganganun malamai da abin da yake shi to kuma da ka faɗa haka to shi kenan ka tsaya haka in sun karyata ka oho in ba su karyata ka ba ma dai oho to shi ne nan annabi wato shi aibe ke cewa ai ni wa ma uridu an ukarifakum ni ba na nufin na saba muku kawai ni dai wannan sako ne dai na aiko da shi kawai wato sako ne da aka aiko da shi shi ne kawai na isar muku da shi نعم
ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود
نعم sai Allah subhanahu wataala yake cewa wa ya qaumi la yajrimannakum shiqaqi an yusibakum mithla ma asaba qauma nuh law qauma hud law qauma salih wa ma qauma lutin minkum bi ba'id wastaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi inna rabbi rahimun wadud Allah subhanahu wataala yake faɗa mana sai yake cewa wa ya qaumi ya ku mutane la ya jari manna kum shiƙaƙi, kada saba mani fa ya shafe ku, an yi siba kun misala ma a saba ƙaumin nuhin. Kada saba mani da kuka yi, ya shafe ku, ya sa an yi siba kun misala ma a saba ƙaumin nuhin, misalin abin da ya samu mutanen annabi Nuhu, ko kuma abin da ya samu mutanen annabi Hudu, ko kuma abin da ya samu wato mutanen annabi Salihu, ko mutanen annabi Ludu, an yi siba kun, kuma ya same ku. wato shine na azabar Allah idan kuna min wannan sa wato sabawai kuna faɗa mini kuna min gardama kuna jayayya da ni to ina ji muku tsoron abin da ya samu mutanen Annabi Nuhu ko mutanen Annabi Hud ko mutanen Annabi Salihu wannan duk mun yi shi a baya ko gaba ɗaya mun ji abubuwan da ya samu mutanen Annabi Nuhu mun ji abubuwan da ya samu mutanen Annabi Hudu mun ji abubuwan da ya samu mutanen Annabi Salihu da abin da ya samu mutanen annabi lutu to shi ne shi ba annabi shu'aib yake cewa ina ji muku tsoro wannan saba mana da kuke yi kada ya shafa muku abin da ya samu waɗannan mutane da suka shuɗe shi ma ya shafe su wannan abin ya shafe ku in dai kuna saba mani eh wa ma qaumi lutin minkum bi ba'id domin ko kuma sani mutanen annabi lutu ba su kasance da gare ku ba wato nesa da ku ba ba su kasance nesa da ku ba ba nesa suke da ku ba a kusa kuke garin ku kusa yake alƙarya ku da alƙaryar mutanen annabi lutu kusa yake kuma su ma mutanen annabi lutu mun je da aka ce Allah ya turo mala'ika Jibrilu ya daga alƙaryar su sama ya juyar da ita ya mai da saman ta koma ƙasa duk kun ji wannan labarin kuma gashi tsakaninku da su ba nesa bane ba dan haka ina tsoratan maku ku daina saba mani ku zo mu bi Allah subhanahu wata'ala gaba daya da abin da Allah ya aiko mu da shi wasta ga firu rabbakum ku nemi gafarar ubangijinku sun matubu ilai sannan ku koma zuwa gare shi inna rabbi rahimun domin ubangiji na rahimun mai jin kai ne ga mu'mini duk wanda ya imani da shi duk irin laifin da kai duk irin saban da kai idan ka koma wa Allah subhanahu wata'ala to zai zai wato zai karbe ka zai karbe ka zai yadda da kai kuma zai amshe ka Allah subhanahu wata'ala baya fushi Allah shi yana karɓar wanda ya zo gare shi ne an gane ko Allah subhanahu wata'ala baya son mai mai laifi amma yana matukar son mai neman gafara zuwa gare shi za ka yi talaifi za ka yi talaifi za ka yi talaifi Allah baya so amma kuma gaba kana astaghfirullah astaghfirullah to kuma Allah kuma na son wannan saboda me saboda rahamar Allah shi so yake kullum ka ta neman wato kai ta neman gafara zuwa gare shi baya son fashi akan neman gafara shi yasa wato eh, annabi Musa da shi da Karuna wani abu ya faru tsakanin su wanda shi ne sababin da ya sa Karuna Allah ya nutsar da shi a ƙasa da shi da dukiyarsa gaba daya Anna- wato shi Karuna yana da dukiya sosai sai da ya ce dukiyar Karuna yana yin wannan yana shuka ƙwarya ai mun san ƙwarya yadda take ko eh mun kai da ƙwarya take za a ji a wato sai an ciyo ta ne ake fiye ta a karkar abin da ke cikin ta amma za a ga ta ta zama kaman wata ganga ganga haka to idan ƙaruna ya shuka ita ƙwaryar nan a gonaki sai zamo yana da gona ta kai da nan ma zuwa bakin titi din nan ta kai haka kato gona ce duk ƙarya ce sai ga ya je idan ya je in ya fasa wannan gona sai a samu kawai duk zinari ne a cikin wannan abu gaba ɗaya zinari ne kawai Allah ya ba su duniya wanda kaga a al'ada an saba idan aka fasa wannan ƙwarai ana samun ƴaƴanta ko za ga har wani ƙalƙali suke yi a ciki to yau wato rike ƙalƙalin sai Allah sai ya mai shi zinari da azurfa yana da dukiya sosai wanda dukiyar shi ta fi duk duniya ba a taɓa yin mai dukiya irin sa ba. Ana wanda aka ce yana da iya makullin shi, iya akwatin shi inda makullin sansa yake, akwatinsa inda makullin sansa yake. Mutum arba'in suke ɗauka sama karfi. Iya makullin kawai. Saboda dukiyarsa. To amma da ya samu wannan ƙaruna Karuna da ya yi ma'anar Musa wani abu wanda kisa tana da yawa sai dai mu yi shi a takaice iya mahallin shahid din wanda muke magana da cewa Allah subhanahu wataala nan annabi Shu'aib yana faɗa wa mutanensa cewa su nemi gafarar Allah su je Allah ya gafarta masa Allah mai yawan gafara ne kuma Allah subhanahu wataala mai jin kai ne ga mu'mini duk wanda ya je imani da shi duk irin laifin da yi to Allah zai gafarta masa to kaga annabi Karuna shi kafiri ne suka ce mai dukiya ne amma da yayi wa annabi Musa wani abu, sai annabi Musa ya mashi addu'a, ya ce Allah ka nitsar da ƙaruna da dukiyarsa gaba ɗaya. Ya ce ki sai da ƙaruna ya nitsar. Kasa ta cinye shi yana, ya Musa, ya Musa ka taimake ni, ya Musa ka taimake ni, har sai da kasa ta nitsar da shi, da shi da dukiyarsa gaba ɗaya. Sai sa za ga wasu yanci wannan masu taunan zinari nan, ai duk duk daga cikin dukiyoyinsa ne. Duka wannan zinarin da ake tona a ƙasashen nan. shi ne ya Musa Musa sai Allah subhanahu wataala ce sai Allah subhanahu wataala ce ya kai Musa a lokacin da Karuna ke kiranka da ni ya kira ko da sau ɗaya ne da sai na mai rahama kai ba ka kai ba ka da rahamar da nake yi wa wannan al'umma ta ni ina san al'umma ta kaga Allah shi na san al'umma shi duk yadda al'umma ta take duk irin laifin da yi da ka koma zuwa ga Allah Allah zai ce na karfe ka abinda Allah ba yi guda ɗaya ne ka je ka zalunci bawa bawansa kai ka je ka zalunci bawansa a har sai ka je bawan nan kuma ya maka afuwa sannan amma duk laifin da kai wa Allah in ji tsakaninka da Allah ne in ka auna ka gani shin wai ya shafi wani bawa na Allah in kika bai shafi wani bawa na Allah ba to kwanta da hankali ka koma wa Allah kawai sai dai abin da za ka karka koma ka je ka kai irin wannan aikin an gane ko ka je kana dawo ma kana yin sa a kan koma ma Allah Allah subhanahu wata'ala yana gafarta dukkan zunubi inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfara ma duna zalika liman yasha Allah subhanahu wata'ala baya gafarta wa wanda ya shirka da shi amma yana gafarta wa duk wani aiki koma bayan haka duk wani aiki kuma bayan haka Allah yana gafarta shi to kaga kenan shirkan ma wasu malaman suka cewa sai in ka je lahira da ita ne shine Allah baya gafarta amma nan duniya ma idan ka gafarta idan wato idan ka nemi gafara Allah Allah zai gafarta maka eh Allah zai gafarta maka to shi yasa Allah mai jin kai ne dan haka Allah kai mana afuwa Allah abin da muka yi na kuskure Allah ka gafarta mana Allah subhanahu wataala wato eh duk abin da muke tun daga farkon rayuwarmu da kurciyarmu Allah Ubangiji muna roƙonka, Allah muna roƙonka don wannan rahama taka, don wannan jin kai naka, Allah da yake jin tausan bayinka, Allah subhanahu wa ta'ala Allah kai mana afuwa, Allah kai mana gafara. Mu diba Imam Shafi'i, Imam Shafi'i Allah ya ƙara masa yadda, shi ne ko wanda aka ce yana rubutu ko? Wasu kuma suka ce Imam Junaidu ne. Yana rubutu wanda shi ne shugaban sufayi. Yana rubutu da tawada akan allansa yana tsakan rubutu shikenan sai kuda ya zo ya hau kan alƙalamin nan yana shan wannan tawadai da ya ego kafin ya fara ja sai kuda ya hau ya fara sha amma sai wannan bawan Allah Imam Shafi'i ya tsaya da alƙalamin nan bai ci gaba da rubutu ba balle kudan nan ya tashi ya tsaya har sai da kudan nan ya shayi shayi shayi shayi koshe take tafiyarsa da sababin haka Allah ya ce ya mai gafara zanubansa gaba saboda kawai ya tsaya kuda yana sha yana shan wannan abu kaga wannan kenan Allah yana nuna mana fa yana son bayin sa fa ciki yadda suke mu diba mu gama ta da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ke faɗa mana karuwa ce aikin karuwanci take ba abin da ba abin da suke wato ba abin da suke da aikin alkhairi amma a ƙarshe ne me ya faru ta taho tana tafiya ta zo daidai gindin wata rijiya za ta sha ruwa ta iske ga kare yana shishika wato ga kishiwa ta kusan kashe shi ko kishiwa ta kusan kashe wannan karan amma wannan mata karuwa ta eba wufinta ta zirar wato ta cire ɗan kwalinta ta ɗaure wannan wufin ta zira a cikin rijiya ta ebo mai ruwa ta bashi ya sha ya tashi a ƙarshe Allah ya ce ya gafarta masa zunubanta gaba ɗaya saboda ni saboda kare fa taimawa kare taimawa kare kuma yana daga cikin bayan Allah shi yasa duk wanda kake tunani Allah haka kare san shi haka kiri wallahi Allah subhanahu wataala na mai so so sai dai so na bawa da shi ya halice shi. Amma idan aka dawo a ɓangaren addini, ɓangaren addini shi ne Allah baya son kafiri. Amma a ɓangaren halitta na bai na na wannan halitta shi aka yi, to Allah yana son sa. Allah komi Allah kowane abu da ka sani duniya Allah na son abin sa. Shi yasa karka karka ringa cire kauna, karka cire kaunar rahamar Allah akan koma wane ne a duniya. Karka ce wai dan wuta ne. kaka kira mutum dan wuta kaka kira shi halakacce ne kaka kira shi kaza ne wannan abu in kai kai kuskure ba karamin kuskure bane ba duk irin laifin da yi wallahi kai sai da kace mai kafiri ko dan wuta abu guda ɗaya ne nake tunani idan in ka faɗa miki haka to ni ma zan je taya ka idan ya ci mutunci janibin manzon Allah ya taɓa janibin manzon Allah ko ya zage shi ko ya mishi wani abu a to nan da ka faɗa ni ma zan ce eh tabbas yawwa saboda bai saboda taba janibin manzo Allah akwai girma wannan amma koma bayan sa wallahi tallahi duk abin da kai Allah zai gafarta maka Allah ba ruwan shi zai iya karba maka dukkan wato gafar da kalima a gare shi yasa Allah subhanahu wataala Allah laifin da muka yi Allah kai mana akuwa yasa Allah ya ce rahimun wato mai jin kai ne wadudin kuma mai soyayya ne ga bayan sa gaba daya Allah ubangiji inda muke kuskure Allah ya gafarta mana Allah inda muke daidai Allah ubangiji wato ka kai da zuwa ga manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam Allah ka ba mu lafiya Allah ya kara mana lafiya Allah ya kara mana lafiya Allah ubangiji muna roƙon ka Allah kara shi lafiya Allah ya kara masa lafiya iyayen mu da suka rasu Allah ubangiji ya ji kansu Allah kai masa afwa Allah kai masa afwa waɗanda suke nan kuma Allah ka ba mu lafiya da su Allah ka ɗaukaka darajar su Allah ka ɗaukaka kimar su alfarma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam makaranta kullu wallahu kafa uku hadiya ga al'umman manzon Allah duk inda take Allah ubangiji ya saka mata da alkhairi Allah ya saka mata da alkhairi Allah ya Allah ya ya buɗa mata ya yalwata mata wannan wata da muke ciki Allah ubangiji ya ba dukkan al'umman manzon Allah damar yin aiki ciki ya ba su ci ya ba su sha ba tare da cikin kunci ba alfarma annabi Muhammadu sallallahu ta'ala alaihi wa sallam makaranta kullu wallahu kafa uku sallallahu alaihi wa sallam